الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى وعلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na asabar daren lahadi 24 da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da sha biyar da wata na hudu watan afril miladiya uku idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith da yake unguwar tsinitau a wannan garin mai tarin albarka na tawa yau za mu tashi darasi na 24 a jerin darasin tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine darasi na tara a wannan sura ta fusilat wanda a jiya mun karanta mun fassara aya ta 40 da shidda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala من عمل صالحا فلنفسه ومن عساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد يوزا مفسر آية أربعين دبقي دا أربعين دا تكوس دا أربعين دا ترى دا هنسين دا كما هنسين دا إن الله سبحانه وتعالى يا يردى muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta alƙur'ani daidai da kuma fassara sa daidai ya sanya alkur'ani ya cece mu a ranar tashin alkiyama muna roƙowa Allah subhanahu wata'ala ya sanya alkur'ani zaman to hujjatan lana la alaina ubangi subhanahu wata'ala ya sada mu da dukkanin alkharran da yake sada bayinsa nagartattu da shi kuma ya kare mu da abin da yake kare bayinsa da shi muna tawassali da ibadunmu a cikin wannan watan mai tarin albarka kuma a wannan kwanakin guda goma masu ɗimbin falala da albarka da rahama Allah kai ne kake yi Allah kai mana da kanka Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya muna cikin bayinka wanda za ka intar a cikin wannan wata ya Allah a yi mana rajista a aljanna aljanna ma ta firdausi ya Allah ka sanya mu zamanto 'yan fadar shugaban halitta a cikin aljanna bi rahmatika allati wasi'at kulli shay' أرم ذا متاشى آية أربعين دا بقوي سي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمالها وما
يناديهم أين شركائي قال
yake cewa ilaihi yuraddu ilmu sa'a wa ma takhruju min thamar min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi'ilmihi wa yawma yunadihim ayna shurkani qala adhanna kama min ma qalu adhanna kama minna min shahid ubangi subhanahu wa ta'ala yana mai ba mu labari akan abin da ya shafi faɗi da girma na ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda da Allah ya ce mana amila salihan fali nafsihi wa mana asa a fa'alaiha to kafurai suka kai wa manzan Allah takakka da hari cewa yaushe ne wannan abin zai faru suna masu bincike a kan su san yaushe za a yi tashi ita alkiyama to sai Allah ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama dukkanin halittun duniya suna mai da wannan al'amari ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani mafaluki a duniya da ya san lokaci ya san lokacin da za a yi tashin alkiyama ba shi a duniya aljani ne mala'ika ne mutum ne ba wani halitta a duniya cikin wa'in gaba ɗaya da ya san lokacin da za a yi tashin kiyama ubangiji subhanahu wata'ala shine ya boye ma kansa sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama Allah ya ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a dukkanin halittu baki daya sun mayar da sanin wannan abun zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda kasawar su annabawan Allah ba su san lokacin da za a yi tashin kiyama ba tun daga annabin farko ai annabin farko annabi Adam haka manzannin Allah tun daga manzon farko annabi annabi Nuhu har zauwa ɗan gatan Allah shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba wanda Allah ya sanar da shi rata za a yi tashin kiyama sai dai abinda aka karantar shi ne an gaya mana cewa za a yi tashin kiyama na ranar juma'a cewa tabbas a ranar juma'a za a yi tashin kiyama ya tabbata a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa za a tashi alkiyama ne ranar juma'a a juma'a aka aiki annabi adam a juma'a aka sanya shi aljanna a juma'a aka fitar da shi zawwa duniya sannan kuma alkiyama ba za ta tashi ba sai a ranar juma'a amma wace juma'a Allahu ta'ala alam ba wani annabi da ya san wata kwanan wata da kuma shekarar da za a yi tashin kiyama bane wanda Allah subhanahu wata'ala ya koyewa kansa wannan ilimin saboda gagara ta Allah subhanahu wata'ala wannan ai ya faru lokacin da mala'ika jibril ya zo wajen shugaban halitta yake tambayarsa a akhbirni an sa'a ka bani labari yau za a yi tashin kiyama hadisin da al-imam bukhari da al-imam muslim sun kawo sa hadisin hadisu jibril al-mashhur yace akhbirni an sa'a ka bani labarin yau za a yi tashin kiyama budar bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mal masulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda yake tambaya bai wanda malma wanda ake tambaya bai wanda ke tambayar sani ba wanda ake ma tambayar bai wanda yake tambayar sani ba yadda kai ma baka sani ba kana tambaya to haka ni da zan baka amsar ban san lokacin da za a yi tashin kiyamar ba sai ya ce to fa akhbirni an amaratiha ba ni labari alamun da zan iya gane cewa kiyamar ta zo wani irin alamu ne idan na gansu zan tabbatar na yakinin cewa kiyamar ta zo sai annabin Allah ya ce an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hubbat al-urrat al-alata yatatawaluna fil bunyan ri'a shifai yatatawaluna fil bunyan yace zaka ga kuyanga za ta haihu uragijiyarta ma'ana mutum zai haihi ko mace za ta haifi wanda za ta zai mulkinta sannan kuma za ka ganin wa'in suke ma'abuta talakawa ma'abuta tafiya ba takalmi masu kiyon ƙananan dabbobi mazauna daji kenan ko da karkara za su an tayo cikin birni su dawo suna ta gine-gine sai annabin Allah ya ce to idan kaga wannan watan alkiyama ta zo wani sahabi ya taba tambayar manzon Allah ya ce ya rasulullah mata sa'a annabin Allah yaushe za a yi tashin alkiyama annabi ya kali sai bai ce masa komai ba sai can annabin Allah ya ce ainal mas'ul an sa'a ina wanda yake tambaya game da tashin alkiyama ya ce ya annabin Allah gani ne ke tambaya sai manzon Allah yake ce masa eh idza duyi'atil amanatu fantaziru sa'a idza duyyati al-amana fantaziru as-sa'a idan kuka ga an walakantar an tozartar da amana a rayuwa to alama ce ta tashin alkiyama ku jira alkiyaman tana nan suka ce ya annabin Allah ya za a za a walakantar da amana sai annabin Allah ce idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru as-sa'a idan aka miƙa al'amari ga wanda bai cancanta da shi ba annabin Allah ce wallahi ku jira alkiyama ta kusa zanwa jama'a mun fahimta daga alamun tashin alkiyama malamai sun kasa su gida guda biyu akwai al'alamatu sa'a as-sughra kuma akwai al'alamatu sa'a al-kubra alamatu sa'a as-sughra suna da yawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya yayi mana bayani su kuma manzon Allah ya bayyace kadan daga ciki zawwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya alama ce ta rashin kiyama zawwar aiko annabi da annabtaka alama ce ta ni ta tashin alkiyama mutuwar manzon Allah barin shugaban halitta duniya alama ce ta tashin ta tashin alkiyama yau annabi shekara shi da ya bar duniya shekara dubu har da wani abu haka kenan ashe an jima alama da ta zo ko so sannan kuma daga cikin daga cikin alamun tashin alkiyama jama'a shi ne masu kira zuwa da ƙarya za su yawaita za a samu almutanabbi'in masu ce za su iddi'a'in annabtaka su ce su annabawa ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a shekara ba aka samu wasu fitsararru suka fito a cikin larabawa da wasunsu suna iddi'a'in cewa su annabawa ne wannan iddi'a'in nubuwa bayan wucewar manzon Allah alama ce min alamatis sa'a alamar tashin alkiyama wanda ababakar ne siddiq Allah ya kara masa girda yayi fama kwarai da gaske akan wa'annan mutanen har ya yake su daga cikin su akwai irin su khansa akwai irin su abin nan meki da suna al'inasi sun fita suka da cewa su su su annabawa ne wanda alama ce ta ta tashin alkiyama kuma daga cikin alamun tashin alkiyama shine qabdul ilm Allah ya dinga zari ilimi cikin al'umma suka annabi ya ce aka tambaye manzon Allah sai ya fashin baki zari ilimi ta hanyar karbar malamai na gari malaman Allah rabbaniyun cire su a cikin al'umma alama ce ta tashin ta tashin alkiyama kaga wannan alama ko ba ɗaya daga cikin su wanda wanda bai faru ba to daga cikin alamatu sa'a al-kubra akwai akwai fitowar ya'juju da da ma'juju wasu kwari wasu ga ce mutane ne a sifar kwari za su fito wa'inda suna da yawa kware da gaske suna da yawa za su yi yawon ƙasar duniyar nan sannan kuma tsabar yawan su ba arama idan suka zo da teku in suka zo da teku to dole kansu ke da wuya suna ɗaguwa sun shanye wannan ruwan baki ɗaya na baya gare su ayarin da ke baya idan ya zo sai ya tsace ainihin alamu da ba an taɓa yin ruwa an taɓa alamar ruwa sun taɓa zama a nan su kuma san ba a wuce ba a jima da suka suka wuce ba sannan kuma akwai akwai masihu dajjal Allah ya tsare mu da sharrinsa shi ma zai fito ya yi fitsararsa a duniya zai zo ya yi da suna zai yi kiran cewa shi Allah ne zai da'awar ilahantaka ya ce shi ilahi ne ubangiji ne har ta kai ta kawo idan yau mutum wa'azi ba ya ce shi Allah ne baka yarda ba to annabin Allah ce sai ya zo da kai kabarin mahaifanka ya ce nuna min kabarin mahaifinka ce ga kabarin babanka nan ne babanka sai kira sunansa sai ya taso ya taso daga cikin kabarin sai ya tambaye sa ni waye sai ya ce Allah ne sai ya ce ko ma ka mutu an kashe ka ya ka yi imani ko ya idan ka ce baka yi imani ba sai ya sa zart ya yanke mutum to annabi Allah ce duk wanda ya mutu a wannan lokacin ya mutu dan aljanna da ikon Allah subhanahu wataala kuma zai kewaye duniya baki daya duk inda duk wata kasa a duniya sai ya leka a can ba shakka tunda annabi ya ce zai zo ko wallahi la sai ya zo Niger kuma sai ya shigo tawa eh zai zo annabin Allah ce zai zo har makka da madina sai dai ba zai shiga ba zai zo bakin makka ya tsaya mala'iku sai ya tarar da mala'iku sun kewaye ta cikin gabanta da baya ta ko'ina sun kewaye ta to sai ya tsaya ya daga sauti ya kira ya ce namu yan fartikin su fito duk wani mutunan banza da yake ciki zai fito ya bar garin sai ya bisa zai je madina ya kira duk mutumin banza ya fito ya bisa kuma su ci gaba da tafiya Allah subhanahu wataala ya kare mu kuma daga cikin abin da Allah ya basa Allah ya basa zai iya ce ma sama ta zubo da ruwa ta zubo da ruwa fa zai ce sama ta zubo da ruwa ta zubo da ruwa ya ce ruwan su ɗige kuma su tsaya daga nan to shi yasa ai annabin Allah yake cewa ba wani annabi da ya zo a duniya ba ce sai da ya tsoratar da al'umma sa masihin dajjal ba wani annabi a duniya da ya zo a duniya sai da ya tsoratar da al'umma sa sharrin masihin dajjal shi yasa aka aka karantar da mu sunna ce idan ka je kana sallah ka zo ta hiyar karshe ka roki Allah ya kare ka da sharrin sa kuma annabin Allah ce duk wanda yake karanta ayan farko a goman farkon kafi Allah zai kare sa da sharrin masihin dajjal Allah ya kare mu daga ciki daga cikin alamatu as-sa'a al-kubra akwai nuzulu Isa alaihi salatu wassalam annabi Isa zai sauko daga daga sararin samaniya zai zo duniyar nan kuma zai bi da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan alamatu sa'a ne ko to Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya eh shine Allah yake fada a cikin la'araf yace yasalunaka anis saati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta mu doki nan kawai la ta'tikum illa baghta magana ce mai girma Allah ce la ta'tikum ita kiyamar ba za ta zo muku ba illa baghta sai kai tsaye kai tsaye surprise za ta yi mutane duniya a wannan lokaci surprise za ta yi Allah subhanahu wata'ala ya kare Allah ce yas'alunaka ka annaka safiyun anha suna tambayar kai annabin Allah kamar baka so kai musu bayanin lokacin da za a tashi kiyama ne sai Allah ce qul inna ma ilmuha inda Allah ka ce musu ilimin sanin lokacin da za a yi tashi kiyamar Allah bai sanar da ni ba abu ne wanda Allah yake bantu da shi ba wanda ya san wannan abun sai yake cewa walakin na aktarun nasi la ya'la ya'lamu sai dai wafi yau mutane ba su san da wannan zancen ba kaka alkiyama dai za ta zo alhazaji Allah ya ce yas'aluka an-nasu 'an as-sa'a qul inna ma 'ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'atu takunu qariba Allah ce yas'aluka an-nas mutane suna tambayarka da kafirai su kafirai sun matsa wa manzon Allah lamba ka ce za a yi tashi kiyama za a yi kaza za a yi kaza to yoshi ne za a yi sai Allah ce da su qul inna ma ilmuha inda Allah inna ma hadatu hasri takaice ilimin ta wanda yake banta da shi Allah ne shi Allah shi ne wanda yake banta da da ilimin sanin ilimin tashin alkiyama sai ce waye sun da kai cewa ita alkiyama tana tana kusa Allah ce kiyama tana tana kusa ba kai fada ba innahu yaron innahu yaronaha ba'ida wa narahu qariba Allah ce suna ganin ta nesa ne kana ganin yanzu ka da sauran shekaru akwai saura akwai dama za ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza shi kuma ba wani lokaci ba wani saura wallahi ba ta da saura kawai yi kokari kawa kanka abun a zo a gani kafin mutunan ta zo maka don ba wanda ake shawara da shi idan za a karɓi rayuwarsa babu sai dai kawai ka ji ka kai tsaye kuma wallahi ko tukurar da mutum tukurar da mutum ya sake mala'ikan mutuwa suka haɗu da shi ko turan na wallahi ba za ka kwana ba a ta ba ba za ka kwamba a duniya dole ka kabar wannan rayuwar dole shi ita am abait labudda min arrahim ka so ko baka so ba sai ka bar wannan rayuwar ashe mu tabbatar Allah ya sa mu cika mu cika da imani Allah subhanahu wataala ya sa mu wani lafiya على سعات التي يسألك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها تت إلى ربك منتهاها zuwa ga ubangijin ka ne makurar sanin ilimin tashin kiyama wace juma'a ce a wace shekara za a yi ba wanda ya sani amma dai abubuwan suna nan alamun da suna nan suna ta faruwa kaga yanzu daga cikin alamun tashin kiyama da annabi ya mana ishara akan su ne mata za su yawaita za a yi yawan mata har a wayi gari namiji guda ke dauke da shan jikin mace saba'in ba aure ba a yana dauke da yawoyin su saboda sun yi yawa to ai kawai yanzu ma sun yawa ko ba ka gane mata sun yawa ba kamar isirar da ake lankwal eh misali kamar lanje haka eh akwai lankwal guda uku garin da in ka je ka iske ya tsammanin kamar daga sama ne ake zubo su wallahi tsabar su tsabar yawansu kuma abinda zai baka mamaki ko wannan yaran Allah shi yake muna wallahi yaran suna cike da son ai musu aure sai dai walakin na aba abu la ya ake nuna uwaye su ba sa da hankali ka aje yariya goma cikin gida shekara 20 17 17 kuma da portable a hannunta tana whatsapp tana facebook ai malam ko bata ce kai mata aure ba to ya kamata ka bi Allah kai mata aure wallahi da kunne na naji yariya ta ce ita kudin da da babanta ya biya mata lakkon da su da aure ne ya samu saurayinta ya ba ya aure da da duk yayi wallahi wallahi da kunne na nan gare kudin da aka biya mata lakwal terminal take terminal kudin da aka biya mata da lakwal da su da baban ya ba saurayinta ya kawo a gidan a matsayin sadaki a daura musu aure da ya fi wannan abun ba wuce sati ba ina kur a lakwal kinmu ba wuce sati ba ina kur daga wata kalasifa cesium nake jin wasu tseren wasu 'yan yara arama cesium wa wallah a cesium wasu na tsira ita wani ta samu ecigen ta aini na mako 'yan yara ba a cesium ya ce to Allah mafita ha bai na nawa bai na ƙomi na bilhaƙi wa an ta khairul fatihi irin wannan akwai matsala yariya a cesium ta santa wata ta ce ta nata mai nama ne za a cin ka mata nama tana ci dace ka haka muke rayuwa a ƙasar nan Allah ya samu wanye lafiya malam wannan alama ce ta tashi alkiyama daga gwara ma tun wuri ku aurar da su su ci gaba da karatun Allah ya sa ya rufe azab abinda ake neman ruhin asiri ko to ba abin da ya kai ruhin asiri kamar ka waje ka aure saboda mazan zamanin nan ko to imani dai yazidu wa yanqus al'imani ya zidu wa yankus watan imanin mazan zamanin nan da muke rayuwa da shi to wani lokaci har gwarar ya zokin wata shabuka a cikin ƙauye da kike hawa yana sauka in ka ɗora connection sai ka wuli abin nan bai zo ba ko vocal bai shigo ba to har gwarar wancan rezon da imanin wasu da cikin samari ba saboda kuma jinis abin da ke nufi ba Allah ya samu wani lafiya to Allah yake cewa ila rabbika muntaha karshen sanin ilimin tashin alkiyama yana wajen Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ma takhruju min thamaratin min thamaratin min akmamiha ay ba wata wata kwayar ita kwayar abin nan abin noma da ake nomawa samara idan aka ce samara shi ya'yan itace to babu wani ɗan itace da zai tsiro ya fito ba ce shi Allah subhanahu wata'ala ya san da shi ba babu wani ɗan ice da zai yi iya ya yi gure ya fitar da iya face Allah ya san a ice kaza ɗa nawa ke da kwai ice kaza ɗa nawa shi Allah din ya san su jama'a mun fahimta sai ke cewa kuma wa ma tahmilu min unsa kuma ba wata mace a duniya da za ta samu juna biyu ta ɗauki ɗa a cikinta face Allah subhanahu wa ta'ala ya san da wannan abun mutum ne ko dabba ba wata halitta da take ɗaukar juna biyu ji Allah face shi Allah ya san abun da ke cikin cikinta jama'a mun kwanta yanzu duk mace ne ciki a sati da shi Allah ya san ta kuma ya san abun da za ta haiwa amma na rage Allah babu shi dukkan duniyar nan tun daga bangon gabas har na yamma kudu da arewa daktar da zai iya maka bayani kayyataccen bayani a kan abin da masu ke ɗauke da shi a sati dai babu shi wane ne waye ubansa babu shi wallahi ba shi amma shi allah ya san abin da shi allah ya san lokacin da za a ɗauki cikin allah ya sani kuma lokacin da za a aje shi shi allah shi ya san da wannan al'amari shi ce wa ma ta hamilu min unsa ba wata mace da take tsokar ciki dabba ko halittar dan annabi adam face shi allah ya san a ilimin Allah ya san wani wala ta da'u illa bi ilmi kuma Allah subhanahu wataala yace ba wata halitta da take dokar juna biyu ta sarke wannan abun ba ce da ilimin Allah subhanahu wataala ne shi Allah shi ne wanda yake jujjuyawa kaji bi yaro idan muke bayani yaro a cikin cikin mahaifiyarsa yaro a cikin cikin mahaifiyarsa yadda yake rayuwa kai sama yake kafafu suna ƙasa kuma sai Allah ya buɗa masa hanyar abinci ta ta cibiya aka yi masa wata jijiya wata nar da take kawo masa take kawo masa abinci idan uwar ta ci a lokacin da za a yi shi a radda za a haife sa to sai Allah subhanahu wataala yayi anversakin abun sai kan ya juyo ƙasa kafafu su koma su koma sama shi yasa Allah ce summa sabila yastara thumma amatahu fa aqbara kai in aka bar mutum da dubarar sa a ce ya fitar da yaron nan wallahi ba zai iya ba idan aka bar mutum da dubara yanzu baka ga likita ba idan aka yi mace tana naƙuda aka yi aka yi aka yi mata serum aka yi duk abun da suke iya yi Allah bai ga damar ta haihe sa ba sai suke suke ganin kuma za ta iya rasa rayuwarta su ce to labudda min al-ijraliyat dole sai ai mata aiki su iya abin da suka yi kenan kawai ba iya abin da suka yi amma kan ya fito a inda Allah ya kaddara ya fito wallahi ba wanda ya sai wannan sai Allah subhanahu wataala duk abin da za a bayo mace ta ba wani ba wanda ya iya ba wanda ya isa shi Allah shi ne ke juya al'amarinsa kaga wannan ya isa gano girman wa girman Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin ciki babu wanda yake da alaka kake da alaka da shi ba mai baka gudunmuwa ba wanda shi Allah shine rabbika shi yake rayar da yake kula da shi a ganka to wannan ababen su ne mafatihul ghaib da cikin mafatihul ghaib kamar da Allah ya faɗa da kuma inna Allah 'indahu 'ilmus sa'a wa yunzilul ghaiba wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa'annan su ne mafatin duk duniya ba wanda ya sa abu guda biyar sai Allah wa'annan abubuwan Allah ya keɓance wasu kansa sanin wa'annan hatta annabawa ba su sani ba ba su san wannan wa Allah ya bar ma kansa wannan ilimin na farin inda Allah ya alamu inda Allah ya inda hu ilmu sa'a yau za a tashi kiyama ba wani annabi da cikin annabawa da Allah ya karanta da shi lokacin tashin kiyama kafin cikin annabawa ko annabin Allah ya fi su daraja ya fi shi kima ko kuma Allah ya fi sonsa amma har shi Allah bai faɗa masa ba a lokacin da za a yi tashin kiyama har shi bai sani ba Allah ya boye ilimin wannan gaibi kenan ko daga kuskure ne da masu ibti'a'in cewa manzon Allah ya san gaibi sai Allah ya ce wa yunzilul ghaita kuma shi Allah shi ke sankar da ruwa Allah shi ke sankar da ruwa yanzu dan digon ruwa nawa ke sankarwa shi Allah shi ya san da wannan al'amari ba wanda ya san adadin wanda ake saukarwa sai wa sai Allah subhanahu wataala kuma lokacin za a yi wannan shi Allah shi ne ba makansa ya ba makansa sani sannan wa ya'lamu ma fil arham shi Allah shi ne ya san abin da ke cikin mahaifar mace ba wanda ya san abin da ke cikin mahaifa ai ko ko da ake zuwa a yi wa mace a ce ɗaya namiji ne ko mace so da yawan Allah yake bada su haka ne sai a je a yi eko a ce matarka tana da ɗan juna biyu abinda ke cikin cikin ta iyamace ne a rama sai ta fara siyan kayan iyamace tana ajewa sai an zo haihuwa kuma sai allah ya haife sa da miji dole a yi wantar al'amari ne da allah subhanahu wa ta'ala so jewa allah yana ba da sadakin nan cewa shi allah shine wanda yake da ilimi na ƙarshe ewa ma'utitun min ilmi illa qalila kuma akwai wanda sai a zo wajen ekon ayi ayi a kasa gane ko araba akwai wanda sai an zo a ta'aunawa kasa akwai wanda su suna nan kawai su da an ce ciki to gwara a wani asali za a irin kayan da za a saya musamman ma yan bariki da yake saka kai wasu ake da suke yi ba a kokarin tarbiyya sai kokarin a a tattala shi da da tufafi ko sai ya ce wa mata da nafsun ma za ta kasibu kada kuma ba wanda ya san abin da rayuwarsa za ta aikata gobe ba wanda ya san abin da zai faru gobe ko akwai wanda ya sani babu shi gobe kan tawaye ta Allah ce shi Allah shi kadai ya san abin da zai faru yanzu ba wanda isa ya fito ya ce ya rantse da Allah man da bai zauwa a Nijar ga shugaban kasar ta babu shi kai kadan wallahi babu mutum nawa ne zai zo wajen bokansa a yi masa aiki a ce gaza ne kuma tawaye gari ba haka bari eh to Allah shi ne wanda ya san abin da zai faru nan gobe wataƙila gobe na tafsirin ba mu zamu wasu ne za su yi saboda Allah shine masani akan ababi Allah shine wanda yake ya san abin da zai faru a nan gaba sai ce wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma babu wata rayuwa da san inda za ta mutuwa ba wata rayuwa da san inda za ta za ta mutu ko akwai yanzu nan duk cikin mako ne sai ne zai mutuwa eh babu wanda ke da wannan tabbacin ko wataƙila masallaci wataƙila makaranta watakila umara ko aikin hajji eh watakila hadarin mota kuma ko haka al'amarin Allah kake ki ba wanda ya san inda zaya inda zai mutu sai dai kawai kaga mala'ikan mutuwan nan yazo saboda ba a tura maka a ce maka ga alamu a ce gashi na haka shirya kawai sai dai kawai ka ganshi ya zaka su kudum yana zawa kuma tahiya da kai zashi wallahi Allah ya datar da mu sai Allah ce wa yawma yunadihim a ran da za a kira su mushrikai kenan ko a ran tashin alkiyama sai Allah ya ce da su ana masu tozartar da aikin da suka aikata a ce aina shurkari Allah ya ce ina wa'inda kuka haɗa ni da su a matsayin abokanan bauta ina wa'inda kuka bauta min tare da su sai sai ya Allah a zanna ya Allah mu muna shelanta maka muna masu sanar da kai ya ubangijinmu kuma ka zama to shaida akan mu ba wani ɗaya daga cikinsu da ya cancanci a bauta ma mu Allah mun gano kuskuren mun gano wautanmu da sakarci da rashin fahimtar mu na rayuwa Allah kaudi ne ya ja mu musan abin da ya ja mu ka je muka bauta maka muna shelanta maka muna masu da kai cewa ba su cancanta da abota musu ba Allah kai ka fi cancanta da da abota maka Allah subhanahu wa ta'ala ta yake wa dalla anhu ma kanu wa dalla anhum ma kanu yad'una min qablu wa dhannu Mm. Allah ya ce wa dhalla anhum ma kanu yad'una min dunillah min qabl sai duk abin da suke bautawa a duniya koma bayan Allah subhanahu wata'ala sai ya gushe ya bar su a cikin larura sun bauta ma wani wanda ba Allah ba ana musu hisabin dinni za ka bauta ma wani to duk wanda aka bauta ma wanda ba Allah ba idan aka je kiyama sai ya bar wanda ya bauta masa baya iya ka masa agaji a a rayuwa yanzu misali bari in bada misali a duniya misali idan mutum ya saya motar transfer motar jigila sai ka bai wa mutum ya dinga ja maka idan wani abu ya faruwa za a kirayo motar zai zo ya tsaye ko mota ta ce yaro na da ni na ba su haka ne in kwamsiyariya ne zai shiga ya fito ya fitar da shi in gidan kwasa ne ma ya shiga da shi ya fitar da shi to amma a gobe alkiyama duk wanda ka bi wanda ba Allah ba wanda ba manzon Allah ba to zai bace ba za ka gansa ba har abada yana ta kansa kuma za a tambaye ka dan mi ka bauta masa dan mi ka bauta masa shi da Allah ce wa dalla anhum ma kanu yad'un yad'una min qabl duk abin suke bauta ma kuma bayan Allah sai ya bace a gaban Allah subhanahu wataala wa dhannu annahum ma lahum ma lahum min mahis kuma suna tsammani suna suna masu kyauta zaton cewa ba sa da wanda zai taimake su wanda zai aka musu agaji domin lokacin suka ga suka ga azabar Allah subhanahu wataala za su yanke kauna kamar da Allah ke cewa wara al-mujrimuna an-nar fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa Allah ce idan mujrimai masu laifi ɗan ta'adda a duniya kasa idan aka ce ɗan ta'adda ba wanda ya koma bakin gari yana tare mutane ba shine ɗan ta'adda ‘yan ta'addan suna da yawa wanda ya bota wani da ba Allah ba ‘yan ta'adda ne a wajen Allah wanda ya ci zarancin mutane ya ci zaru a duniya ɗan ta'adda ne wanda ya soyayya da matar wani ɗan ta'adda kawai da ta bane kuma ka san yanzu fa wannan abin ne ake ta yi jiya ina kallo a facebook wani ke sun share shekaru yana soyayya da masu sun shekaru ba ba shekaru shekaru da matar mutane suna soyayya shekaru matar mutane la haula wala quwwata illa billah wanda annabin Allah yace Allah ya tsine ma duk wanda yayi silar mace ta rabu da mijinta dan ya aure ta Allah ya sauke kuma fa hanyar su akwai ƴan matan da suna gidan wani amma suna kula su samari a waje za ta dinga wata har gudunwa take ba wani kai akwai wanda aka akwai wani da ya ba mu labari nan garin ba nan garin matarsa ta aure ta tattaka ta je bikin tsohon saurayinta nan gari matarsa ta aure ta tattaka kuma yana ta bar gari ba kada ta bar garin yana wani gari ta je wajen bikin tsohon saurayinta na ce Allah ya kamu a lokacin da cananci ya yawaita sau da Allah wannan ina aƙida ina addini da aka fahimta ina wa'azin da ake ta yi wannan abubuwan ne kamata malamai su komo a saita mutane a hanyawa a nuna musu girman Allah subhanahu wata'ala an na musu haƙƙin aure har yanzu mata ku akwai matan da ba su haƙƙin mazan su ba kuma su suka fi yawa wallahi malam aran ma akwai wanda ya ce shi matarsa in ya shigo gida babu leda in ya shigo babu leda to ko kallon kirki ba a yi masa ko kallon kirki ba a yi masa kallon a kalle shi da idan rahama ba za ta yi ba wani ta sa hakin miji wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya annabin allah ya ta mazan aure sun fito mata mazan aure sun fito mata taki ta yi aure annabi mata wa'azi da ji tsoron Allah ta yi aure sai man annabi ya ce mata wacce ji tsoron Allah ki aure bi ba wanci ta ce annabi wallahi ba zan yi aure ba sai ka gaya min haƙƙin mijina a kaina sai manzon Allah ya ce to shi dai haƙƙin miji da za a ce Allah ya jarrabi mijinki da rashin lafiya wani kurji yana zubar da ruwa yana ruwa wannan kurjin ki sa halshen ki a kurjin ki dinga tsotsar wannan ruwan annabin Allah ce baki sauki yaunin da Allah ya dora akan kirmishin ki ba tace annabin Allah in dai kan haka ne wallahi ba zan iya ba in dai haka ne ka ba zan iya ba akwai wata fa in fita za ta yi unguwa sai dai ta ba mijin ta labari zan je kaza zan je gidan wani kaga wannan tana bashi shi yasa idan kika kusuri ka aure ustazu dan bana bakwai ko baki karatu ba to ya dinga wanda kine kenan idan kika ce mai zan je gidan wani sai ya ce ya ji sai ranar fitatta sai zo ci abiki tambaye sa ba saboda labari kika ba sa ya kika ce zaki je gidan wani kice kina neman izinin tafiya gidan wani ba akwai bambanci tsakanin ina so in je gidan wani a bani izini da kuma ina zan je gidan wani a gidan wani kamar ta ishi kanta ne ko tana baka labari ne da kake ma an zaka fita unguwa ka ce mata to mu muke wajen tafsiri to haka ita ma za ta gaya maka Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu to sai Allah yake cewa idan mujrimi suka ga wutar jahannama fa zannu annahum waqi'uha sun tabbatar ba shakka take Allah zai dora su zai tura su a ciki Allah ce walam yajidu anha masrifa wallahi ba za su samu wanda zai zo ba yayin tsaye gaban Allah subhanahu wata'ala ya bayyana su sai Allah ya ce la yatamul insanu min du'a'i khayri wa massahu sharru fayakun qanut ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم ولنذيقنهم من عذاب غليظ Allah ya ce la yas'amu al-insanu min du'a'il khair dan annabi adam mutun kenan ko Allah ya ce ba zai kosa ba ba zai gajiya ba wajen roƙon ubangi subhanahu wata'ala alkhair dan annabi adam baya gajiya da buri a rayuwa har sai ya bar duniyar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da za a bai wa ɗan annabi adam waji na zinariya kwari guda na zinariya to da ya yi buri ina ma allan ya ƙara masa wani kwarin idan aka ba shi kware biyu kuma sai ya ji ina ma allan ya ba shi na uku annabin allah ce ba abin da ke cika zuciyar ɗan annabi adam sai turɗa sai ƙasa daga lokacin da aka manna maka ƙasa aka juyo wani bara hararen ya aure matarka to a lokacin kai kana can kuma duk wani guri ya yanke maka ka tara musu kafar su kuma shikenan sai ta aure wani yaro ya hau motar ka gidanka ya mallake kuma ƴaƴanka sun zama ƴaƴansa shikenan kawai an kare duniya fa kenan shikenan kawai kana ta fafutukar ka tara kana ta fafutukar a ce naka ne wannan kasan so da yawa fa kun da wani abu me kuɗi ya fi kowa son kuɗi haka ne yadda kasar ɗalibin ilimi baya gajiya da karatu to haka shi ma wanda allah ya ba su gajiya in aka baka yanzu kaddara allah ya ba mutum miliyan ɗari to kullum gurinsa su zan ɗari biyu haka ne kawai so yake zan ɗari biyu a ce waɗannan tarukan daga nan ilo kaza zan wa kaza duk nashi kuma ba duka waɗannan ilo kinan fa ba wanda za a tattara a naɗe da shi a biya da shi lahirar babu wallahi dukkanin zai bari yana bari wa yaran na magada wasu za su ta matsuwa daga can dekoti a raba gado ya su ta zuzuro mutane a raba kasantawa Allah ya taimake su wajen ilimin rabon gado su yi ko'ina Allah ya datar da mu kana mutuwa ne fa za a raba shike na kawai ya bari kawai za a fara lisahi za a fara tattaunawa a tattara kawai shike nan kokarin raba za a yi wani kawai shi yana nan kawai ya hange shi matar ka kawai yake son ta ida ta ida idda kawai shi ya samu su dan daidaita shike nan kawai kawai kwana biyu a kan sai harta ya Kano yana dawowa shike nan kai kuma kana ta babbar Kano a je Allah ya datar da mu Allah ce la yas'amu al-insanu min du'a'il khair mutum ba zai gushe ba yana roƙon Allah subhanahu wata'ala alkhairi yana neman kansa dukiya da ƴaƴa da shigala yanzu mutum ya yi aure kawai addu'a sa Allah ya bashi iya in ya fara kasuwanci Allah ya bashi jari ya samu ya haye a dinga fadar sunansa shi ko sai in kuma yi kudi suka ga kudi sai je yanzu ba abin da yake so kuma sai mulki ba ga bane yanzu in mutum ya yi kudi ya yi kudi ya ji ba sai ga ba abin da yake bukata sai dai kuma ya samu wata gala a gwamnatance a ce suke yi to Allah ce dan annabi adam ba zai kushe ba kuma duk wanda zai roƙa ba wajen Allah yake roƙa da mun Allah shine ke mi shine ke bayarwa ba wanda ke bada haihuwa sai wa sai Allah ba wanda ke bada kudi sai wa ba wanda ke bada dukka sai wa sai Allah subhanahu wataala mutum baya iya saka dukaka sai dai ya zama to sila amma wanda ke dukarwa shi Allah subhanahu wataala ne sai Allah ce wa in masahu sharru fa yaqusul qanut idan kuma wani sharri wata musiba ta same sa idan wani sharri da wata musiba talauci ko rashin lafiya ya same sa Allah ce fayya usul qamisin dan shi yana mai tsananin yanke kora da ramar Allah subhanahu wataala ya manta can baya abinda ya samu na rayuwa ba dubarar sa bane yin Allah ne yanzu kuma Allah ya jarabe sa marmakon ya koma ma Allah subhanahu wataala an yi Allah ya kurange masa kuma sai ya fara in tafe da faibar Allah subhanahu wataala sai yanke kauna da cewa Allah shine ke yi kakka yanke kauna cewa Allah zai yi maka kakka ba wanda kakka yanke kauna wallahi duk abin da kake yi ko a duniya to kai da gaske kuma ka sa ka sa yaqini 100 bisa 100 Allah zai taimake ka akan sa jama'a mun fahimta cikin komai naka na rayuwa kake wasa in kana karatu a matsayin ka dan boko ko to yi da gaske Allah zai taimake ka wallahi in dan kasuwa kake ko raba kanka da kwanan sahi tashi kai zuwa kasuwa lokacin da maza suke hita kai ma ka fita a fafata da kai duk abin da za ka yi ka yi da gaske kuma ka yarda cewa Allah zai kama ka agaji a ciki to kuma sai Allah ya agaza maka a rayuwa amma idan kana shakkun agajin Allah to sai Allah ya barka da dubararka haka Allah ya faɗa ya ce ala inda zanna abdi bi ni ina iya inda bawa na yake zato a kaina idan kana zaton cewa Allah zai iya mallaka maka ɗari ko miliyon ɗari ko wallahi abu ne mai sauki a wajen Allah ya baka miliyan ɗari ba wata abace wajen Allah miliyan ɗari a wajen Allah ba wata abace ya ka dibi duk masu kudin duniya waye ba su to kuma kai in Allah ya cire miliyan 100 ba da shikenan sai zama ba zai dai talauci ba dai ba zai yi talauci ba in kuma karatu ne kuma sai a bude maka kwakwalwarka zuciyarka ta shirya tsam sai dai kawai a jirka kana rera qur'ani na arasa yadda kai al'amari na Allah ne ba haka bane ka san akwai wanda su Allah ya yi musu baiwar wannan abun in Allah ya ce sai kai wallahi sai kai in Allah ya ce kai ba duk duniya suka ce ba kai bane ƙarya suke yi wallahi dan ba yadda za a yi Allah yayi magana kuma su yi magana a jayi maganar Allah ta su ba ku jama'a mun fahimta to shi Allah ce wa in masahu sharr idan wani sharri ya same sa na wata musiba a rayuwa irin talauci da rashin lafiya da jarrabobi na rayuwa fa yaqusul qanut sai ga shi yana yanke kauna daga ramar Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin wannan bala'in da ya sauka a kansa shi ne zai iya halakar da shi shi kuma ba abin da ke halakarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ciwo bai sanyawa bai kawo mutuwa ko so da yawa malar ka sa lura da hankali so da yawa za a je likita ana jiyar mutum wanda ake jiyar ya tashi wanda ya jiya sai kuma ya wuce lahira jama'a mun fahimta a likitar tawon aka dinga zuwa kana tambaya ana baka labari akwai wadda kwakwanci take tana fama da rashin lafiya wadda take jiya da ta fito ta je ta dawo daga ta je ta dawo kuma akshi aka yi waccan da take kwanci ta tashi kuma waccan ta riga ta wuce lahira hakan allah ya riga ya kattara so da yawa likita zai rubuta maka magani ka sha ka warke da ikon allah amma kuma shi likitan nan ba rashin lafiyar da ya warkar da kai shine sanadiyar ajalinsa sai Allah ya kaddara wannan rashin lafiyar shi ne zai kashe sa wannan ya sai ka gane cewa ashe shi Allah shi ne ke yin ke yin al'amari sa zaka ba a san mutum ya yanke kauna daga rahmar Allah subhanahu wataala kaga kamar ka akwai wanda la haula wala quwwata illa billah saboda rashin bai san waye Allah ba har zargin Allah yake su ne sun rako maza a duniya wallahi akwai wanda shi kawai ne yake wai sun rako maza wai su sun rako maza yana zargin Allah ne ba ana kawai ka mai da al'amari ga Allah ka nema ba wanda Allah ya ce in ka nema ba zai bashi ba ko akwai ba wanda aka ba wanda yake bai mota ma Allah ba za ka yi mota ma Allah kawai ka mai da hankali kan yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ya baka sai yake cewa a wannan banda masu imani su masu imani idan wani abu ya same su to na shari sai su koma Allah subhanahu wa ta'ala sai su yi haƙuri game da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su a kai idan kuma Allah ya ba su wani abu na cin nasara a rayuwa ba sa ganin dubara su ce ko kuma iya wasu sai su ɗoka min babil ibtila idan Allah ya jarrabe su ne Allah ya musu wannan yanzu a cikin sahabban annabi bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sahabban da idan suka zo cin abinci har sai su fashe da kuka sai su kuma rayuwar da aka yi a baya lokacin akwai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kira ake samun a ci abinci da kira ake kaza amma gashi Allah ya buɗe musu duniya yau su ne ke cin kaza da kaza da kaza da kaza sai sahabi ya fashi da kwasa ta mishi wani lafiya sai ce ina jin tsoron abin da Allah ya tana damin altinna da aka ɗauko aka mika mishi a duniya suna zargin abun suna jin tsoron wai kada a yi zamanto abin da Allah ya aje musu alhahira gobe kiyama shine Allah ya tattara aka ba su na ta jin daɗin su to ita rayuwa malam idan Allah ya baka to ka sa cewa Allah ya jarrabe ka ne dan ka gode ma Allah in ka gode wa Allah sai Allah ya kara maka idan kuma Allah ya jarrabe ka na wani abu na rashin lafiya to kawa kai hakuri Allah yana son ya ya ga hakurin ka ne wata ran wani abu ya faru a wani masallaci irin hakayatu da ake kawa dan ayi dariya wani masallacin juma'a ne imamu yayi laccin zawa masallaci to a sahun gaba akwai wanda mahaukaci ne shi da nabugin bakwai hankalinsa bai cika ba to sai ya yi ƙoƙarin ya taka mimbari sai aka hana shi wani ban ya yi latti kuma ga lokacin sallah ya kamata ce an ware hudu ba to sai aka samu sabari a cikin masallacin a bar shi ko kuma a hana shi shi da larura ta taɓin hankali a bar shi ko a hana shi kayan ana cikin rikici ko da aka jima hayya haye mimbari ya ce alhamdulillahi lalli khalaƙan nas wa kastabahum ila ismai faja'ala minhum al-ghaniyyan yashkur wal faqiran yasbir famal ghaniy sabar wamal faqir ay wamal famal ghaniy shakar wamal ghaniy sabar qumu ila salatikum la'anakum Allah yace godiya ta tabbata da Allah da ya halicci mutane ya kuma raba mutane kashi biyu e wasu masu kudi don su gode wa Allah ya kuma talakawa wasu talakawa don su yi haƙuri da jarrabawar da Allah ya jarrabe su da ita ya ce to wannan zamanin da muke rayuwa da shi a cikinsa masu kudin ba sa wa Allah godiya talakawa kuma ba sa haƙuri da abin da Allah ya jarrabe su da talauci ya ce ku tashi zuwa sallah Allah ya tsine muku albarka kaga ai ya dauko magana ne a farko ko ta farkon ta yi amma dai ka karshe sai ba ta al'amari to Allah ya dace da mu sai Allah ce wala in azaqnahu rahmatan min minna min ba'di darra masatahu la yaqulu lana hadha li idan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ji yadda shi dadi bayan ya shiga cikin wahala bayan an jarrabe shi da da rashin lafiya ko talauci da makamantan wa'annan musharrabobi to Allah ya ce ba da barra a masatu bayan wancan abin da ya same sa la ya kulan na hazali yanzu duk irin yanayin da ya ga kansa a ciki sai ya ce dubara sace da kwarewarsa da iyawarsa sai ya fidda Allah a cikin al'amari yanzu akwai wannan Allah je jarrabe shi da takale tattalin arziki idan ya farfado sai ka ai dan mutum ya kaso da yaji da mu yi kaza mu yi awon kaza ai mu yi awon miya mu yi kaza sai shi na ganin yanzu awon miya shi na yabo masa kudi ba Allah bane wanda ya suke rezo ko ya wanda ya suke rezo Allah shi ne ke sai ta zama to awon shi ne sila amma wanda ya al'amarin waye Allah subhanahu wa ta'ala kai da dubarar mutum ke ba mutum arziki da wadata a duniya ko wallahi azim akwai wasu masu kudi sai an tashi kiyama ba su kudi ba haka ne ko ba ka bane kaga dan dakon ka fa din dole kake matsawa kana zagin sa in a kama ne ya lankwashe kai ya dake ka zai iya yi amma ba yadda ya iya kuma ka zai hakura yi na waye na Allah subhanahu wata kuma kana ganin inda inda fahimtar kasuwancin shine ke sanya mutum ya samu kudin dan Allah mutum ne suka yi su karanta economy a jami'a wani lissafi gare shi wani master a gare sa wani master dai wani doctora ina da shi a cikin economy amma jika guda shawa take ba su kuma fa economy ya karanta economy da ake kasuwancewa duk ya karanta amma jika guda in ya kalla kyawa take masa ashe ba yin mutum bane ko al'amari na wayi da Allah subhanahu wa ta'ala ne sai ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima bana tsammanin kiyama za ta tsaye ce bana tsammanin za a tashi kiyaman nan yace kai wala irjitu urjitu ila rabbi idan ma an mayar da ni wajen ubangiji na ko ma an tashi kiyama yace inda inna li indahu lal husna ni a wajen Allah ma yadda muka mutu da kyawun da muka gina manyan gidaje muka aure fararen mata muka yi kaza da kaza muka hau manyan manyan motoci to ko wajen Allah ma wannan ne sai Allah ce falan nabbi an falan nuziqan alladhina kafaru bima amilu Allah ce za mu dandana musu a ba ka ce falan nuziqan da falan nabbi an alladhina kafaru bima amilu Allah ce za mu sani ne za mu baiwa wa'inda suka kamunce a duniya labarin abin da ya faru da su sai ce wala nuziqannahu min azabin khalif kuma Allah ce za mu dandana musu azaba ta mai kabri a ran tashin kiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu aya ta karshe sai Allah ya ce wa idza an'amna 'ala al-insani a'rada wa nabi wa idza massahu al-dharru
Allah ce wa iza an'amna 'ala al-insani wa da'a bi janibi wani yake cewa wa iza an'amna 'ala al-insani idan musu Allah muka yi ni'ima da baiwa wa dan annabi Adam mutun kenan ko a'rada sai ya kauda kai da da gefansa akan yi ma Allah subhanahu wataala godiya yana dagawa yana ganin kasan akwai wanda ba idan ya samu idan Allah ya masa wani abu na rayuwar duniya ko kuɗi ko mulki ko ilimi ko to abokanai ma canzawa yake yi haka ne ko ba ka bane abokanan yaran ta ma canza su yake yi da kuna ta ko wanda fa za ku yi kwana da shi ɗaki ɗaya abinda zai ce na gari sai ka taimaka ka basa daga radda Allah ya ba sa wani wura a wani abu a rayuwa duniya ga dake ku duka kauyawa ne shashe ta kusa ake da muke yi ba Allah ce wa idza an'amna 'ala al-insani daga cikin mutane akwai wanda idan Allah ya musu ni'ima a'arda sai su kauda kai wani abi jalibi sannan kuma su dinga girman kai a duniya suna ganin kamar ai dubara su ce da kware wasu da iya wasu ta suka samu abin da suka samu a rayuwa sai Allah ce wa idza masahu shar amma kuma idan wata jarrabawa ta duniya ta same sa fa zu du'a'in 'arid ubangiji cewa ai yana mutum ne mai ma'abuci addu'a kasan wani kaga ya koma wa Allah subhanahu wata'ala to akwai bukata da gare shi da Allah subhanahu wata'ala yanzu akwai wanda ya lamcin da ko ya cin da shi bai dawo da sallah ba amma da an ce akwai examen to za ga shi har da tarbi zai kara da shi har da tarbi kullun sallah sallah subahin bayan rafi amma ana kare sallah subah ana kare examen yayi ajimi to daga nan kuma shikenan ya kare da ita shikenan kuma sai wani lokaci jama'a ba su ko babu su akwai da take kaga ya fara ya fara sallah to bak ya zaka an ce saura wata guda ko sati guda za a yi bak sai da kuma ya koma masallaci ya zauna ana wani ma lalanci zai koma lalanci zai koma saboda bukata amma lokacin da yake cikin jin daɗi gani na ga mutanen daga nan garin fa ya ce shi wallahi ya bar sallah baka yin imami samu ya ci fashi daga abinda Allah ya masa ba wallahi akwai aiki da malamai ƙwari da gaske fa ya kamata malamai musu shiga cikin titin kawo su san miye al'umma take da bukata gare su miye al'umma take da bukata da mutane wannan shi ne kamata abin da kamata a bayarwa da da hankali a karantar da al'umma su fahimci addini amma wallahi har yanzu akwai sauran al'amari har yanzu akwai sauran al'amari mutane ba su fahimci addini ba wallahi ba ka gane ba a fahimci addini ba to ka dinga leƙawa a wasu aikacin ne da wasu lakuluka yanzu ko kun san a cikin garin nan na tawa akwai lakwalkin da wallahi har kwaya ana sha ina faɗin wannan magana ce da yaƙini ba wai na kame kame ba za ka zo kalas kana kur ka ga yaro yana buɗe maka idanu Allah akwai wanda kawai ana kurfa zai hito kawai ya ya ce kawai bi ganewa kai ya yi zafi kawai sai ya yi ɗanci gani da irin wannan al'ummar ai ya kamata a ce an yi tunanin ya za a yi asita su kuma fa saboda ana son asita ba har su ministar aka canza wa suna ministar education fa aka sa education national education kalmar education kalma ce mai girman gaske ta ne tarbiyyantarwa to amma dan Allah akwai tarbiyyantarwa a lafukan tsakanin ba da Allah ku ga yadda yaran musu suke in wata shiga wata ma ta koma sa hijabi sai in aljin ya buge ta ba haka bane wata ba ta koma sauraron qur'ani sai in sai in ta samu larura ta masu shi yasa ya aika ga wani lokaci Allah yana jarraba su ala kulkin ne wani lokaci sai an tada labbal ma ci kuwa shi zuwa gida babu karatu saboda musibar ta kai wannan kuma wa'azi ne Allah yake ma musu daga mushallin da madannin da administration kin da direction kin gaba daya da kuma uwayen yara amma ba a gane ba ba a hankalta akwai bukatar mu yi waiwaye adal tafi akan tarbiyyar da ayyamu tsakanin mu da Allah inda yadda uwaye mu suka yi ina yi uwaye mu sun yi wasa da tarbiyyantar da mu har aka muka zama to nagartattu ina yadda muke madiyan mu a yanzu haka suka yi mun abamin alamuta abin kirki sangarta yara ya yi yawa leren yara ya yi yawa ba karatun addini ba bokan mata gagara addinin uwa uba sai a hankali kullum ta yi a kira tara ba shi kuma an kasa samu wani abu an kasa samu abu ci gaba farazikin kirki ya maka dan farazikin kirki ta gaske kan larabcin kan turanci sai yi da gaske wato kai sai dan tarminal dan tarminal kan kai ma larabcin minti biyar da shi wa yake ba su kuma faranko a rabinci in ka ba ɗan tarnar takarda wa raka ce maka farasikin girki a ran ma har jami'a ma akwai su suna can tun dai ba abin da suka yi sassin direji Allah ya sa wani Allah ya sa mu wani lafiya da haka Allah yake cewa na a rada hudu du'a ina a rike kasance mai yawaita addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba da idan mutum ya shiga cikin damuwa ya da al'amari da Allah haka haka fi so ma idan ka shiga cikin damuwa to ka gano cewa ubangiji shi ne ke karo nesa amma ka kaɓa kiɗa biyar kai ba haka tana Allah sai ka shiga damuwa akwai wanda shi bai san abu Allah ba sai in ya shiga in ya shiga damuwa to Allah subhanahu wataala ya yi mana damuwar mu kuma ya hada mana jin bakin ciki a duniya da alkiyama mai subhanahu wataala ya taimake mu da taimakonsa ya iya mana da da iyawarsa ya samu wanye lafiya Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ina sanar da ƴan uwa cewa in Allah subhanahu wataala ya yarda a gobe lahadi kenan ko da wanda zai saurara cikin gidan rediyo ke tare da ka saurari shirin nan gobe in Allah subhanahu wataala yarda za mu yi karatu na na ƙarshe a cikin watan Ramadan wanda shine cikakken karatu guda 25 da muke gabatarwa a kowace shekara kusan tsawon shekara yanzu wannan shekara ta shida ce in ban manta ba mun fara tafsirin alqur'ani mai girma tun 2017 muka yi 17 18 19 21 22 bada muna ventura ko shekara bakwai Allah ya sanya albarka Allah ka sa danka muka yi kuma Allah ka ba mu lada Allah ka jarrabe mu da yi da wasu sai ba in Allah yarda gobe akwai akwai rahmi qur'an tafsirin alqur'ani na wannan shekara da haka wannan sanar wace kuma tamkar ne ya tace dukkan ƴan uwa ko baka yi koyi baka jayo mutum biyar kai duk wanda ke nan ya jayo mutum guda biyar alal aqalla zai samu albarka ta alqur'ani da girma Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya iya mana abin da ba ma iya kawo mu ya sanya duk abin da muke dan neman ya gasa muke yi ko ya gafarta mana ya gafarta mu mahaifan mu ya sanya aljanna ce mu komar mu wannan tambayar abin ta sai gobe insha Allah subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته